بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبشرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وقو وكم أهلكنا من وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kadar mu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis sha uku ga wata na Ramadan hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha hudu ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyu muna cikin tafsirin surta gafir jiya mun tsaya aya ta 78 yau insha Allah za mu tashi aya ta 79 kahin nan na iskoyin tambayoyi ta farko yana ko suna cewa wani ɗan uwansu ne Allah hore mai dukiya kuma yana wulaƙantar da 'yan uwan a dalilin dukiyar tashi a kan kayan shi balle maganin gidajen shi to yanwa wannan da farko dai muna fata shi allah ya shirye shi ya gano da muhimmancin dukiyar ko kuma ku yi hakuri da kayan shi ku yi hakuri da kayan shi shi ne kuna bin shi kuma allah sa gani sai shi kuma wannan yana cewa bayani da aka yi na mas'alar tarawihi da aka ce wanda ya tsaya tare da liman har aka kare za a ba shi cikakken lada kamar na raya dare gaba daya kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam so biye yi ta ya bari yani ma'anar magana to shi maganar fadala daban annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar wani abu mai muhimmanci gudun kamar da ya bayani gudun a mai da abin dole kuma mu kasa akwai wani lafazin da ya zo cikin ruwatul bukhari ko muslim bayanin da muka ajiya wannan mas'ala ko ajiya mun ce mu takaita magana ne magana ce mai tsawo da malamai suke kan mas'ala maganar fifita ta gida ko ta masallaci kan wannan fahimta ce ba su wani makarara ya zo ya ce ta masallaci ta ta gida lada ku gani ba mu kama ka wannan nasin karara amma fahimta ta malamai ta kan kawo haka na ga muku ga lafazi wanda imam lokari ya kawo ta kai musu makaruwa ta cewa fasallu aiwan nas fi buyutukum فإن أحمد الصلاة ذاك في بيته والنفس البخاري kuyi sallah wannan sallah bayan kyautawa kwana na biyu na uku ku yi a gidajen ku sallah mutum a gida ta yi lada an ba farilla to kamar da daga ci fatawar bari na abin bin hajjar ya kama gargaru inda sallar gidan ta yi inda sallar wani mashara ta zama masallaci sun ka daga ciki akwai tarawih kuma ita wata ruwa ya tana magana ne ka tsaya har liman ya kare ku tare shi ne aka wacin fadala ana baka lada kamar karaye dare da ibada wannan bai kwatanta bai ture komi kuma wanda ya kana na magana na cewa yin da a gida ba laifi ba ne ba illa yin da a masallaci wannan fadala take kawowa yin nata a masallaci kuma da rishin cire ta an kawara je mun gano ruwa dalilin masu cirewa ne sai da bidani shi mace ke ranta tsaya in haka zo masallaci to ka ida da neman ku tare baka shiga hayaniya ba ko sabani an kare kuma kai kokarin ibada ne idan ka koma gida akwai nafila da ake bayan ka tashi raka'a biyu da manzala ya yi aikace kuma ya wade ta ta shar'anta raka'a biyu bayan tarawih yanzu ya mai kokari ne mun karanta a jiya na sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a daya da wajen inci goma sha ɗaya da biyu da ke nan daga an kai maimakon ka shiga kama kame kana neman madogara ba madogara wanda ka yi a wani babu saɓani kai shi ka tsaya da liman ku kare gaba daya a masallaci an ka ci gida cikin miliyan da ka tashi kai awa biyu ko uku kana sallah wannan raka abin da kai da awa uku kana shi ne kun da yadda muka yi a tsajiya Allah ta mutum bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون nan iya daga cikin imtinan baiwa da Allah ke jerowa ya mana kaza na muku kaza na muku kaza don mu san girman wannan ni'ima kuma mu saddaka mu da wuya zuwa mu ka wuya zuwa gare shi shi dai Allah shi ne allazi ja'ala lakum al'am shi ne ya halittar muku ko ya samu muku da dabbobi na ni'ima shi ya halitta kayan shi kuma don ku lakum don ku litarkabu minha wa minha ta'kulu ku hau irin sarakobi ku yi bulaguro dogon tafiya da kayan ku da ku ya doka kuma daga cikin wannan dabbobin lima dai wa min hada akulun kuma wasu irin kaga saniya biyu a ce da ya aikin baruwa kuma a yanka a ci haka kananan dabbobi duka dai shi ya da cikayen shi ku biya bukata ku ci ku sha kuma ku hau bibula ku duk wannan abin ba ku yau da kuka da hannu Allah shi ne ya muku wannan dabbobi kuma ya hore su dan ku ci amfanin su wala kun fiya manafi kuma kuna da abu da yawa na amfani akan wannan dabbobi ga sufinsu ga mansu da abu da yawa da kuke yi wabar na gashin raƙumi da kuke daga wannan dabbobi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi su don amfani ya ce shi da tarkun fiya mana kuna da abin amfani mai yawa a cikinsu wadda tablugu alaiha hajjatar su kuma za ku hau mana ku biya buƙatar inda ka ga dama ka je duk dogon tahiya za ka yi raƙumi shi ne ta tafinta sahara dogon tahiya za ka hau raƙumi ka kai inda kake so duk wannan ku kuke amfani da su an kana buƙatar ci ka ci an kana buƙatar hawa ka hau ka sai da ka samu kuɗi duk ne ku biya buƙatar kuma lari ba abin allah shi na shi ya kawo da zuwa gare ka duk wannan kuma ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalun wannan dabbobi da su ku hausu ku biya bukata haka jirgin ruwa ku hau ku biya bukata dole ne mun da ne da dabbobin da abun jirgin ruwa duka nimomi ne Allah subhanahu wataala ga bayin shi wanda ya kamata mu gode mishi daga cikin godiya mu mai kauya mu yi abin da yake so wannan kowa ya san sakamakon mai hankali mai kyauta kamar kyauta Allah ya kyauta maka ko biya maka in za ka yi baka yi abin da yake so wa yurikum ayatihi wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun
wa yurikum ayatihi Allah na gwada muku ayoyi iri-iri na shi ayoyin kauniya da shiga sanar iri-iri na abun mamaki abun amfani abun girma an gani girma Allah ayoyin iri-iri ga sun muna gani a hili ga rana ga wata ga halittu ga mu kama karan kama kansu Allah na gwada muku ayoyin shi ya ci fa'ayu ayatun la tunkiru daga cikin ayoyin Allah wace shi kuke ga ce ba Allah yake ba wani abu ne na ni'ima wani abu ne wata alfalu talita ce wanda kuke ga wani ne ba Allah ba ba wani abu ɗaya da ba na Allah babu ko ɗaya wanda ba na Allah ba ko ma me na Allah kina ya kamata mai wannan mai wannan baiwa gare ku ya kamata su abin da yake su ana ku yi abin da yake su tabbas Allah ya taimake mu أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نعم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم na Allah subhanahu wata'ala ya ramu labarin yadda ya yi da al'ummomi kayan wannan al'umma kuma ya ja hankalin mutane su buɗe ido labari da ake wasu na al'ummomi kayansu wuraren iyanan garuruwan suna nan da yadda Allah ya da su an gani yawan za ka garin nasu wannan abin a gani ne a lura afalam yasiru fil arab shin ba su yi bulaguro ba ba su yi ba tafiya a cikin ƙasa fa yanzuru su je su diba su ga kaifa kana aqibatu ladina qablihim ya ya karshen al'ummomi da aka yi kayan su ba suka yi gurmayya tsakanin annabawa da su suka yi faɗa da gaskiya aka yi tai a wani su wani su kashe su kora kuma karshen al'amari ya yi Allah ya su labarin ya wakana Allah duk ya gama da su kuma su garuruwan su iya nan gidajensu na nan abin suka bari da yawa iya nan amma Allah ya gama da su a lokacin zawar azaba ta lalata Allah musu ba ta bar su ba ta lalata ɗan ɗan lokaci da Allah ke musu kuma lokacin zawar azaba ya ce kanu ce kanu aka tsara minu wa a shaɗi kowa wa a tsarar fil'ar wa'annan mutane da aka yi kayanku yawan sun yi tsananin ƙarin sun yi kuma da raya ƙasar da gine-ginen sun yi an wannan kuke ji ba yau yau sun yi ku ƙarin sun yi ku gine-ginen sun yi ku na raya ƙasa amma duk wannan abin da suke da shi na ƙarfi da dukiya da raya garuruwan suka raya kama aka na an maka na kusurwa da abin suka mallaka suka tsorora suke ji da shi lokacin zawar azaba bai musu maganin komi ba ba wanda azaba ta zo jira dan ya da kari ko dan yana da kaza dukiya ko na abu daban ba wani wanda azaba ta zo kuma abin da ya mallaka ko ma menene ya mai maganin wannan azaba haka idan mutum kai rubutu da abin da yake tare da shi Allah ya kai ta lala amma ba mutuwa ba yake
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم lokacin da manzannin Allah suka zo musu da hujjoji da suke tabbatarwa su ‘yan saƙo ne daga Allah sun zo da hujja ƙarara daga Allah subhanahu wata'ala su ma wayan can kawuran kenan wayan ba ba su da wani abu daban bashin suka dogara da shi na ilimi na shirme su ma akwai abin da ya ji su suka sani ma su suke da ilimin har ma suna alfahari da ji da wannan ilimin da suke tare da shi amma ilimin na shirme wanda ya saba ma hujja daga wajen Allah wannan ya karanta da kai ashe kenan ilimi in ba daga Allah ke ba shirme ne ilimin jin da yake ba da Allah ba ba ilimi bane ba wanda zaka faɗa da shi da ilimi da ya zo daga Allah hujja abin da Allah ya ce ba abin da wani bai ce su ma kenan suna tunkarar manzannin Allah da wani abu nasu na ilimi da yake wajen su na kwashe-kwashe abin da ba mu dogara kan shi dan ba daga Allah bai wa haqa bihim ma kanu yastazun abin da suke isgili da shi na an kai gaskiya ne an akwai azaba a zo da azaba kai ba da Allah bane ba abin da suke isgilin karshen al'amari azabar da suke nema ta tabbata kansu yan sakamakon isgilin su ya kare a kansu Allah ya ci gaba فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون falamma ra'u ba'sana lokacin da suka ga azaba karar kira ana ta kira ana ta kira ta gyara ba su gyara ba sai lokacin zawwal azaba suna ganin azabar gadan gadan kuma qalu amanna billahi wa hada wa anzine za su ce sun yi imani da Allah shi kadai kamar yadda fir'auna ya ce amantu أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل الآن وقد أتيت من قبل بدر من المسلمين شي ما كذا كو كو شو قبل فرعون كان شي ما da lokacin da ya gadan gadan ruwa ci gadan gadan ruwa ci ya gama da yawo sai sai amantu na yarda na yi imani annahu la ilaha babu abun bauta da gaskiya illa allazi amantu bi rusul sai wanda yanzu da suka yi mai da cikin ya Allah shi ma yanzu ya yarda babu abin bauta da gaskiya sai abin bauta da bani Isra'il kuma ya ce wa ana minal musulmi shi ma ya musulunta shin Allah ce al'an he a yanzu a yanzu wa kada akai kabal kudu min musulmi he a yanzu za ka yi imani tun a yi ta kiran he ba he ta baci iya wannan kalma fir'auna yayi ya so ya mai tsawiya kwarai to bai san ba cewa wannan zamanin in ya zo ba a musu imani wata ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa jibril take cewa ne ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ce inda ka tani lokacin da fir'auna ke wannan kalma ta la ilaha illallah wannan kalma ta nake nema imani to la inda ka tani lokacin da nake doko laka ina tura a baki yace ina tura a baki na liƙi baje kai wani ka aje ko Allah bai rama ba jibril ba ka ga tsarar ka jibril ma ya tsare fir'auna ko ya bai tausi jibril ma dare shi bai so ya imani ta ka ce iya gudun ya imani Allah ya imani shi yake don ka sai ya tura maki sai ya kai gudu kenan fir'auna ma da ya ga azabi ne mai kauya to su ma halin al'ummi su gabata lam falan ma ra'au ba asana lokacin suka ga azaba gadan gadan qalu amanna billahi wahda sai mu yi imani da Allah shi kadai shi kada yanzu kenan sun yarda babu abun bauta da gaskiya sai Allah ta wani a cikin makaca abokanmu ne duroba ne farkon suna ana magana laya shi kace da zaka da ana yi iya nan da kayan shi da layin shi sai samu hadari a wani daji mota ta sarka ya iya reto a cikin mota sai da suke yi suka ce an ce layi shirka ce shi kuka layi jiri iya gudun wannan mota ka aje mota ta kuma mota ta kamar mota mutu eh laliba laliba ya zai laliba ya zubda eh laliba laliba ya zai layi ya zubda layi ta ka ce mota shirka ke nan da ga wala eh ke layi kuma wata sahara wata harfe fari ya wada motar ko ga shi na tarkaya cikin motar iya gudun ka aje mota ta kamar mota shi ke ma idan rage rage kaya kenan mutum hakan shigantaka amma kuma ta tukun sai Allah kuma kenan idan suka ga gadangadan azaba ta zo za su rika imani da Allah su yi imani da Allah shi kadai wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen abinda muka shiga da ba mun yarda mun bari mun kafirce ma abinda muka yi da sai ta waye ga abinda suke da kai bayan azaba ta zo Allah ce wannan imani falam yaku yanfu'uhum imanuhum lamma ra'u basana wannan imani na bayan da wala azaba bai musu amfani komi dan musibar imani sai bayan azaba ta sunnatullah allati qad khalat min fi ibadihi wannan sunnar Allah ce kenan haka Allah yake da bayin shi al'ummomin su gabata haka halin mutum yake zai ta shagartaka ta shagartaka sai ya ga azaba gadangadan ta zo yanzu ya imani shi kuma imani a lokacin zaman azaba bai amfani in ba wanda Allah ya keɓance ba mutane Yunus alaihissalam ya ce wa khasira hunalika alkafirun kullum a lokacin da azaba ta zo duk wanda yake kafiri ne ya tabi dan ba damar komawa a imani dinan jan hankali ne mutum ya yi imani tun da lokacin imani kayan tabaci kayan tabaci imanin ka bai wani kullu Allah ke mutum ci gaba بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون نعم. بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم bayan wa'annan harfa guda biyu wanda Allah ke gabatar su a farkon sura kuma Allah shi mai sani hakikanin ma'anar wa'annan harfa abin da yake da tabbatacce Allah ce tanzilin min ar-rahman rahim wannan littafi saukakke ne daga Allah mai rahama mai jin kai ar-rahman ar-rahim iya daga cikin sunaye ko sufofi na Allah subhanahu wata'ala na rahama mai hwadi da rahama ke bantata domin ar-rahmaniya ta gama komi da komi har ta kawuri ya ce amma ar-rahim rahama ta take banta ga bayan Allah na kwarai kuma ita ce mai dawama har abada ita rahama ta sauran mutane takan yanke daga duniya ba da ta kawo kawo ne mai cikin nima ta Allah ya ci ya sha daga ni'imomin Allah bayan dama Allah ya shi to amma magana ta rahama wa kana bilmunin rahima Allah mai jin kai ne rahama madawwamiya ga masu imani amma kowa rahamaniya kowa ya cikin ta ke wannan littayi littayi ne daga Allah wanda yace kitabun فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون للتائمين فصلت آياته أرر بآيوين شدكي دكي ونوجد كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير دين دي قرآن شيني للتائمين واندا أن كوتتا أن تار آيوين أرر بيانه شدكي دكي دلتاني يازو daga hakim khabir mai hikima goli akan komi wannan iya baka matsayin alkur'ani cewa littafi tsararre kuma Allah ya sauka da alkur'ani wata aya ke fassara wata aya wani bayani cikin wata aya Allah ya shi bayani daki daki abin da ke cikin shi kuma qur'ani balarabi ne qur'anan arabiyyan abin karantawa ne balarabi bi qaumin ya'lamun wannan bayanin shi yana tabbata ko ganewa ga mutane waɗanda suke masu mana masu mana masana akan ilimin abun wanda ya san abun shi ya san ilimin abun na ta rasu kuna fil ilm wanda suke da kokarin sani abin da yake da alaka daga Allah subhanahu wataala shi ne ilimi tabbatacce duk mai hankali ya san da haka kuma Allah ya tabbatar da shi ga waɗanda suke masu hankali bashiran wa naziran ya zo ya ba da bishara ga masu imani kuma wa naziran ya gargaɗi ga wanda suka mutunci kai da kai imani mai bishara a baka albishir ga sakamako da Allah shiryawa bayan shi na mare ni'ima kaza ta aljanna ni'ima kaza ni'ima kaza ni'ima kaza duk wannan dan a ja hankalin mai imani a bashi da irin abin da ke jiran ka ya bashi bishara kuma kai mai kan garewa amma galgadi da azabar Allah azabar iri kaza ta wuta azabar azabar kaza amma galgadi dan suka faɗa wannan hali kenan mai galgadi mai bishara ne mai galgadi ne duk da wannan matsayi na wannan littafin fa arada akasaru fa hum la yasmahun mahi yawan mutane sun bijiri ba sa ma jin abin da yake wani annabi an kawarce ba a ma shi haka halin su ya zamanto sun kaurace mu Qur'anin ba sa ma Qur'anin wa qalu qulubuna fi akinnatin وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
dan uwa wannan yana karantar da mu da kurin kin gaskiya mutum iya kun yaki a kurin wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaman kana bakar ka halani mu wa zuciyar mu kaman tana cikin wani gida an rige ta duk abin da kake bayani ko ne bai shiga ba ba ma gane ko ko kana magana kace ko yanda ka san zuciya tana cikin wani rige a riye kiran kana faɗi ne kuna ce mace kana zuba bayan kwarya kar ba kana zuba bayan kwarya ne bai shiga wa fi adamina waqa kuma wata kunnan namu akwai na da ya shiga tushe bai magana ka fata shiga ma wa min bainina wa bainal hijab tsakanin mu da ku akwai mu da kai akwai wani hijabi wanda ba wani gani juna ba abin da zamu gani a yau wanda haka wannan bayani ne na kan ma sha wahala fa amal innana amilun mun da haka nan kowa je na shi kurin kowa je na shi idan ka sha mu lafiya kurin ka je kai naka mai namu kurin wa'azin ba a yi ba a gani amma kai wannan mamin bin kasir aka ruwaya ta zo asar kan sabkar wannan aya cewa wasu daga cikin ƙwarishawa an zo an zamana ana diba halin da ake ciki a makka na tatsuro da muhammadu suke cewa tun za a diba a ga wane ne mashi sanin magana ko sihirin ya iske wani mutumin ya tattauna da shi di ya kawo ya raba kan jama'a ya bata addinin ya ta fitina cikin gari ya raba da da da uba mace da miji ya raba mutane a samu a samu mai hankali yake shi tattauna da shi ta yanzu aka diba aka ce da ko wata wata bin rabi'a wata wata bin rabi'a aka shi ya kamata a iskin muhammadu wannan magana ya je iskin ya ce ya je kuma tunda mai hikima da da ya je ya zamana ya san gaggamuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi hoto zamna yace ya muhammad zaman zama tambayar wai da kai da abdullahi wai wani kai da abdullahi wai wani bai da san malu abdullahi baban shi ya kyale shi ce mai koyi ba yace to da kai da abdul mutallib wai wani kakan shi kenan wai wani annabi ya ce mai koyi ba yace to in kayar da wani abuwan kai in har na san kuwa tabbas an ce ɗaya da kaka sun yi sun ɗaya da kaka uba da kaka sun yi ɗa uwayenka to uwayenka ma su ma sun bauta mana abu sun bauta mana goma ka kai ka zo ka ce ba kyau ga aiban ta abu la mu taɓa gaba wata mutumin shubi cikin abu kamar kai ka kawo mana fitina cikin irin da maganu da tsaron su annabi ya ce ka kare ta ƙari annabi ya jami ayoyi ya jami ayoyi jami ayoyi ya je ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ya ji amara sai ka ta sai ka ta zubuta sai ka ta ado samu tsawa tsawa ta ada samu dawa ya ta tsawa ka tawo ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya zai haɗa kuri ɗaya ya juya ya koma ba suka ce ya kazo ce na je ya ka ce kai na je ni dai to me kada ko ce kai na ba abin da na gani ya ba na gani na je ta tsawo adawa samu dawa da ni da dawa ta ba abin da gani bayan wannan awai kurin shi ya gani tsawayen ta adawa a takaice suna zawa amma ba su mara mashirya ne ba su gani abu da ke ne ba suna yi suna jin bayanin komi amma gane me ake yi da masa da mashirya suna mahimmancin haka suka zo suka rayu suka koma ga Allah ba su gane komi ba duk da cewa bisu mai inkarin ƙarya yake amma bisu gane me wani gurin Qur'ani me Qur'ani ke yi me ke karantar da su me a ciki shi ne hijabin da ke tsakaninsu wanda daman kuma kenan da a ce da abin da ba da aka ce Allah yana ma ba wa wani al'amari wanda ya yi haiku mace nau'i ya haiku mai girman hukuma idan mutum an zo mai da gaskiya ya san gaskiya ce iya yake hada da ta to Allah sai ya yi zuciya an ce wannan ya yi gumiyan azaba sai ya yi zuciya ta yanzu kuma ko an gaba gaskiya ga wannan ban gani shi kenan a yi a yi ban gani ko mi shi kenan Allah ya barka nan gurin ha Allah ta lokacin shi kenan kenan haka dai suke cewa su wa qalu qulubuna fi akinati mimma tad'una ilay zuciyar mu tana cikin wani rihi na akan wannan kira da kai mun ba abin da yake shiga kuma fi azanina waqar kuma kunnan wani abin toshiya ne yayi liki kunnan min bainina wa bainaka hijab tsakanin mu da mu da tsakanin mu da kai akwai hijabi wanda ba ba gane juna dan haka wani abu da kai kira ba yanda za a yi mi kurin fa'amal innana amilun kai je kai na ka mu ma ni na mu kurin zuke nan magana wa'azi ma haka
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون
نعم قل إنما أنا بشر مثلكم مثلكم يوحى إلي gaya musu wannan umarni ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wa manzon sallallahu alaihi wasallam ka gaya mutane cewa kai mutum ne makalukun kaman ku yadda kuke haka nake wajen mutuntaka yuha ilai kuma ni ana mun wahayi bambanci na da ku nike nan manzo ne daga Allah wannan shine wasu neman kamar su kan ahlus sunna sai su kawo wannan ayar farkon ai sun ce su nan mutum ne kurin kamar su ya tsaya a nan ba sauran bayani idan mutum ya yi inkarin wannan kalma ta cewa annabi mutum ne sai ka tambaya to da waye ke yi ne shi Allah ce ga musu kudi inna ma ana bashar masalukun ko misalukun a ruwa ni mutum ne kuma ƙarar da ce masalukun kamar ku wannan ɓangaren mutum zaka a cikin wasu abu da ke ne don mun san akwai Allah mahalicci akwai mala'iku akwai mutane akwai aljanu akwai dabbobi akwai kwari so annabi an kace ba mutum ne ita bai kace layi an kace ba mutum bane ba to menen shine wani duk da wani lokaci na bayani shi ko misali na ake kawa na kama sunan wata kwalta cikin farke farke ne wani daga baya wani ya kalli wasan wasu ga tv ne kirayi wani misali na kama sunan sunan kwarkin a ce kaza ne da ke amsali na gaba da ba ce wani ai a cikin kwarki cikin da igu ramtu tun igu ne wanda cikin yan wani da cikin agaji ne iya tuki ya tare shi suna kan tauna yake cewa ku tsiyar na ku tsaye zala ya ku cewa annan mutum ne zauki annan mutum ne ya ce to shaf to annan ne ya kai annan shaf ya shi shaf da guda chinese jini da kan allah ne wallahi kai Allah da hikima ko shi wasu ko suka suka ya zara ba suka ya zara ne ke ko amma wasu wanda bukan Allah ne shi kaga abin da musamman ma Allah wa annabi daga Allah to haka kare da yin ga mutane to shi ko sai ko adawa al sunna da kaza da kuri shine a haukace ke magana wa iya ayyuka sun ce annabi to shi in wa kuna sai annabi mutum ne an san bangaren halitta ake magana ba magana ba daraja kamar mu wajen halitta ake magana sai daraja annabi ba gaban shi annaba ma shi da gaba dunar lahira shi ne shugaba dunar lahira ta ce ta fi rikiyar ma ta bashi shi ne shugaba Allah zai ba shi ba ta ko zama gaba dai ko duka ta yi zaki gaba ta yi zaki an je duk wani maimai annabawan an je ga adam ya yi ta kai shi an je ga nuhu ya yi ta kai shi an je ga ibrahim ya yi ta kai shi an je ga musa isa gaba da kowa ya kawo zurin shi ko ina na kuma filin kiyama ne gaba daya dukkan al'ummomin ana neman Allah ya hukunci guda ya kuwa yi sani abu ne ya shafi ana neman a samu guda kuma a yi sani magana kaɗai da ce ana laha ana laha shi ya ce ana zama da mutum a hilin kiyama zai taso ce zo gaba al'arshi ya ce zan fari in yi sujada ga Allah subhanahu wata'ala da wasu kalmomi na yaban Allah ya ce wani kalmomin har a yanzu ban san su ba sai kiyama in ta tashi in na sujada za a cusa mu wasu kalmomi na yaban Allah zan yaba Allah in yaba Allah in yaba Allah ya ce za a ce ya Muhammadu irfa raka kishfa to shafa a ce ya Muhammad daga kanka ka nemi ceto a baka ceto wannan ayyukan kiyama ke shi ne shugaba yace kuma gaba daya aljanna kan yace gaba daya yace ni ne horkon zan je fa ati babal janna fa tafti fa qala malik man yace Muhammad sai yace bika umirtu Allah ta da qablak zan buga kowa aljanna malaika bi tsaron zai ce wane ne yace Muhammad ne zai ce haka aka mun umarni karin buɗe ma kowa wani ƙofa kafin kai ya ce haka a gidan aljanna ya ce alƙamar wasila ya ce daraja ƙodon ruwan katagori mafi ƙimar daraja aljanna ya ce ni ne mai wani matsayi ba shi an ce anan mutum ne kamar kowa ba haka ake yi ba su yi ne kun nan su suka kurin sai amma anan mazana gabe ke da kowa amma wajen halitta mutum ne mutuntaka kamar mana ma yace maka yuha ilai an mudu wahayi yace annama ilahukum ilahu wahid abinda aka mun wahayi gaba ɗaya mutane abin bautar ku ɗaya ne ba za ka san kowa ce na shi tunda sun san da Allahu ku gaba ɗaya ba za su ba ta gaddama da Allahu ba ta inkarin Allahu kurshawa abinda suke ganin ilaha kowa ce na shi eh ilaha ne kowa zai iya ci tau abin da yake so ta gumki ne mala'ika ne meye aljani ne menene kowa zai yabon hanyar yake so ya samu kusanci zuwa ga Allah babba Allah ya musu an gaya musu inna annama ilahukum ilahun wahid Allah ya kebance al'amarin ya ya haka iyakacce abun abun bautar ɗaya ne na kowa ɗaya ne a shine Allah dan haka fastaqimu ilai kuma ya kauya zuwa ga Allah shi kadai wastaghfiruhu ku nemi gafarar zunubanku a wajen shi wa wailun lil mushriki Allah ce azaba ko hallaka ta tabbata ga mushrikai su wani mushrikan alladina la yutuna zakata hum bil akhirati hum kafirun sune wanda ba sa ba da zakka to nan magana ba sa ba da zakka ne ko ka tafsirin ibn abbas na ba sa haɗin kalmar shahada ta ce haƙiƙanin tsarkaka kad afala man zakkaha wa khaba man dassaha wannan tsarkaka babba kalmar tauhid to amma cewa tafsirin wannan na maganar zakka sai malamai suke inkarin a ce zakka ne duk da dogon zakka na ɗaya ne su mushrikai ne kaga shirka ta yi gudu dan wani hasirin magana sau da bidika sai ga ce an gaggaba maganin magabata kan mas'alar wannan aya da mas'alar zakka lalle akwai hatta cikin wannan aya wannan sura sura ce makiya ba ga dama kanta makiya ce haka a suratul an'am wa atu haqqu bil ma'asadi ko ba da haƙƙin Allah cikin ranar girba ita ba ta zo a makka makiya ce suratul an'am amma kuma kowa ya san da cewa zakka an fara amsar zakka bayanin zakka shekara ta biyu bayan hijira wannan a ce gama wannan magana guda biyu zakatun warkon musulunci akwai zaka a cikin musulunci haka akwai sauran addinai amma tafasilikin zaka shi ne zuwa madina wani shi ne kuma magana a wata magana bayanin zaka daga jika kaza daga dinar kaza dirhami kaza dabba kaza sa'i kaza wannan shi ne ya zo a madina dan a can da ana gudu ana daga da hudu ba za ba zakai yanzu ne kina aka samu aka zamna aka yi daular islamiyya kuma aka yi bayani ga wanda zakan ma ga nisabi sai in kamar da kika za ya misali muna magana dabbobi ya zo a raƙumi sai daga raƙumi biyar raƙumi biyar ma ba a ba da raƙumi ya ba da ƙaramar dabba raƙumi goma ƙaramar dabba biyu raƙumi sha biyar ƙaramar dabba uku raƙumi ishirin dabba hudu ya kai ishirin da biyar ta kuma shiga ciki a ƙarƙana na raƙuma ƙaramar dabba ya kama da ke arba'in akuya ko da akuya ko tilki 40 saniya 30 ta ko a ce gaba da wani mace guda a cikin karama haka abu kiran kwarin iyar sauki kuma wannan ai haddade a madina wannan bayani ya zo dalla dalla kuma da sauki na musulunci ya ce ofi sai mata kaza dabba mai zuwa kiwo kaza dabba mai zuwa kiwo kaza haka ba ce baka hudda kiwon gida kiwon gida raguna a gida da maka a gida ba su zakka eh masu cin masu cin ciyawa ta budu ta daji a gida ba zakka a gida abincin suka sama ishe ka kowa san kiwon gida kuma dama in shi ma da magana cewa fi sa'i mata dama Allah kai ce kuma ka diba ka ga yadda ake kiwon gida abin da ba take ci a gida da yawan ka diba ka diba ma ya an daji sai dai kwanci asu asu ne ya mu ya mu ta ya mu asu su kurum asu su ne kurum eh amma ba riba ba to da mun tun da manzo Allah ta kiyo shi sa'imati gana maka za dabba mai zuwa kiwo ake magana dabbanka 40 dari a gida ka kula da su gurin ba da ma zakar su ba kuma kudi ma ba kudi zaka mai kudin ka ba yadda sun kai da sabi ya kai dinari 20 sai muka ce a yau sai kama da ti wajen miliyan guda da shekara 700 shine da sabi ba haka wa sau da ka kuma su ma yadda shekara kuma da musulunci to wannan bayanin ne dalla dalla ya zo a madina bayanin abin da za a bada da yawan adadin in kayan gona ne da ya kai sa'i sa'i 300 sun suka tafiya 260 masu tafiya sa'i tafiya 300 kashi ba dai ba da ɗan kayan bane kuma sai ka bada to wannan bayanin ne ya zo a madina da adadi da wanda za a ba da yawan abin da za a mutu zakka to wannan dai kin Allah ya zargi mu shiga kai da wani aiki na rishin ba da zakar za mu ɗauka mun ce zakar ce ko ko rishin imanin gyara ma'ana rasu da kalmar tauhidi dan da yace alladhi la yuturu zakata ba ta bada zakka mun doka zakkace ne bayan hana zakka hum bil akhirati hum kafirun kuma suna masu kafirce ma lahira na an ce akwai zakka kurin wanda babu haji kurin a dukiya da mu da kaza an bada wannan akwai shi kurin wannan na hudda ne kurin bada ba tare da kuma a yanzu ma kurin dukiyoyi sun misali irin masu misali da ake cewa ana magana akan misali wani motoci wani gidajen haya ba su zaka ko da wani gidajen haya ba su zaka tsawon mutum yanzu ya zafi ya iya da gidajen haya mu ne ga kuma shi bai sadaka kaga irin wannan kurin wadda wani alheri ka bada kurin a cikin duki iya da kyau kuma wani wani mutum zakat aka aka kai kayyade kamar irin wannan iya nau'in zakani amma ba mai adadi ba ba mai iyaka ba zai misali mutum ya akwai misali bakan miliyan ka a wata amma ka yi mata mutum a cikin sun yawa bai a jikin shekara an ce baka sadaka ko da ka bada amma zakka mai iyaka ta waka ne a mutum yace innal ladina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun
Allah yace innal ladina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun lalle tabbas waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari kana imani da aiki nagari Allah ya alƙawarin cewa lahum ajrun ghairu mamnun suna da lada kina sakamakon wanda ba yankewa bai karewa dan sakamakon lahira bai yankewa shin ajrun ghairu mamnun kina lada wanda baya yankewa shine ladan lahira Allah ba mu shi قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين
قل أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين na Allah subhanahu wataala ina ba manzon shi umarni ya ja hankalin bayi ji al'ummar shi shi yanzu mutane za ku kafirce ma mai ikon ko kudurar da wanda ya halitti ƙasa a cikin kwana birar kwana birar aka yi wannan ƙasa gaba ɗaya da wani babban gini a garin kwana nawa aka ana yi gini ɗaya wannan ƙasar gaba ɗaya a cikin kwana biyu ta kuma duk wannan dama ce haka ya sulu kayan shi a nan bai ba zama guda bane ba yanzu za ku kafirce ma wanda ya halitta ƙasa a cikin kwana biyu wata ja'aluna lahu andada ku sanya ma ubangiji mai wannan kudura da iko ku sanya mai kishiya ana ku zalunci ina Allah zai gamu da wani ina ne wannan ikon za a gama shi da wani a bashi haƙƙin Allah ta zalika rabbul alamin bi wannan hal halitta ta mai da kasai mai halitta mai halitta kasa a cikin kwana biyu Allah ne wa Allah ne ubangijin halittu gaba daya kuma a gama shi da wani وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سواء عند السائلين كما ألا شين يسن يا مقسى الرواس تركوا تركنا من الدول الله سبحانه وتعالى يهل التدول دان أنت ميدا لكم دان سي اكتبار أساك سامو ديتا أساك سامو ديتا كتر وراوا كونوني زاولوني ya ce haka yi wa ƙasa ba ana nufin ba kamar kusa aka kawo aka kawo ƙasa wani wuri a suna daidaita ƙasa rawasi sai ya ce wani an tabi da ku don kasa rawa da ku ya ce ya sanya tarawasi min fokiha ya sanya turaku a saman sama na duwatsu wa baraka fiha ya yi albarka a cikin wannan ƙasa ya mata albarka wa kaddara fiya kawata ya kaddara mata abin da za a samu a cikin abinci abinci na kaza duk wannan Allah ya tusa ma kasa kurin a shirka kaza kaza hutu haka Allah ya tsara haka Allah mata wannan hikima ya tsara mata na a zuba da kaza a sha a zuba da ruwa ruwa guda abu iri iri daban daban daban tun abin da ma Allah ya kare ya kakilin kashi komai ya kare kurin ka zuba ne ka ga me zai hutu kurin shine kurin Allah Allah ya tsara komai shi kurin kai naka ka zuba ne ka me za a yi ka ɗauka ka ci ko ka sha kurin babu wani abu ɗaya wanda wani abu ya tsarawa ƙasa take ba ku irin abu kaza haka Allah shi da to me wannan ikon za a gaba shi da wannan abin rayuwar ka a san muke rayuwa rayuwar kuma ta dogara da ita yace me wannan ikon wanda mana kaddar abincin da yake cikinta fi arba ta ayyam cikin kwanaki hudu sawa kwana hudu daidai a shagadin mai tambaya ka bashi amsa kan haka nan wasu na kato ya aka yi nan an kawo maganar wani yawan ibina masa tambaya ta mushkila da bai gane ba na maganar ƙasa a nan an yi maganar halittar ƙasa a kwana hudu za kamar yadda aka ƙare ƙasa ta kwan daga baya aka yi sama kuma can baya Allah iya magana cewa a antum ashaddu khalqan am sama'a bana'a رفع سمكها فسواها وغسل لها واخذ رواها والآن بعد ذلك دعاها والآن بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والعبارة تتابعين أتون ذلك كون مسايد التي التي كوكو كهي كو جرما أنت كو سما قال لا يجينا سما رفع سمكها فسواها يدق ريجنتا سما يديني تاتا وأغسل لها واخذ رواها يسا دريته يسا حسكي حسكي معناه wuni a ga haske ta ake al'ada ba da zalika da haha bayan haka kuma ƙasa aka shimbuka ta ko aka ne da ta an ce nan kamar da ibn abbas wani bayani ƙasa an mata aikin biyu an mata aikin halittar ta a kwana biyu kuma Allah ya sa sama abu tsarin Allah ne ba bari wani girma duk girma sama gaba daya su sama a kwana biyu da su amma ita ƙasa aka mata aikin kwana hudu aka yi ta ta kuma aka yi sama tukun aka sake saka wasu aiki na biyu shi ne aikin itace da wayo da abu zama a cikin da aka mata na tura ko da kuma da kuma ya wani kuma sun tsarin haka Allah ya tsara kashi ba don wani ko ba don yawan aikin ba ne wanda yawan aiki ne a sama kamata a ji ma'ana yi to amma haka Allah tsara kashi to nan jan hankali kenan ku diba mai wannan ikon mai wannan halittun ƙasa a kwana hudu ya mata duk wannan ni'ima da take cikin ta a kwana hudu Allah mata kwana hudu daidai ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان
Allah ya ce sun mastawa ila sama ba halitta ƙasa Allah ya ce su- kuma Allah ya ce ya daidaita zuwa sama wa hiya dukhan a wannan zamani sama tana kamar zama hayaki فقال لها والأرض إيتيا طوعا أو كرها Allah ne da sama da halittun sama yanzu kenan Allah ya kare halittun sama da ƙasa gaba ɗaya yanzu Allah ya yi magana da sama da ƙasa itiya tsau'an aukarha ku zo mana kuna masu miƙa wuya zuwa ga Allah imma ku zo cikin ɗa'a ko kai dole eh ɗa'an Allah akwai tsawon akwai karha to su ma Allah ya ba sama da ƙasa zaɓi don Allah ya yi su kuma kan wata manuwa su zo su mai da wuya in ma da atilas in ma cikin da'a su zaɓa tsanata a sai na tsari'i duka sama da ƙasa suka ce Allah mun zo muna masu biyayya sama da ƙasa sun yi biyayya sai kai ɗan adam mai rigima kai akwai akwai mutunci ƙwarai su sun yi biyayya sama da ƙasa sun yi biyayya yan wajen ɗan adam haka za ka yi da'a ga Allah kana so ko baka so in ma ka yi Allah ya baka lada ko kai wata dole kuma ya kaye Allah na yawa mai gana sama Allah ya kasa akan wata manuwa za a yi kaza a cikinta a shifka kaza duk abin da Allah ya yadda kawai manuwa ne kai Allah ya yi ka akan wani abu daban na bukatunka kuma dole ne kai dole ka ci abinci dole ka je ka yi dangu ka yi aiki a biya ka zarka cito ka je ka wa ɗan ƙaramin yaro aiki sai ma a maka neman yaro ɗan laƙubu ka yi rai na shi dama kuɗi eh ka je ka yi ƙwaro ka yi wahala da a ba kuɗi ka ci abinci dole ka yi ka ce a nimar ci abinci mun ni na kai za ka mana shiga zaka nimar ci ko ma ka ci dole wanda kuma dole ka je ka kasa da kanka ka yi kanka ci ka ci ka sha dole ka hudu su kake kashi sai ma ka san kashi ni'ima ce sai ka je in kaje ka tsiwa ka san ni'ima ce ka je kana neman ganin da kasar kwana biyu kai kashi wani uku kai kashi ba sai ka bada kuɗi ma baka magani ka sha dan ka yi shi ko wutsari ya ya kiya an buga an buga wutsari ya kiya baka san ni'ima shi ka ne ma kiya dole kuma ka je ka tsara dole ka nema ka yi in yake dole ka bada kudi ka sha magani ka je ka tabbatar dole ka bada haka Allah yake kai kan dole sai kai shi dole in ki to ko bala'i ne gare ka ba da mala'iya kun ba jami'in shugaban kasa ne shi ba bane ko kudi ne ba bane alaji ne ko wani shehu ne kai ban malami ne baka yi dole ka yi dole dole ka yi dole dole ana taro a ce shugaban kasa ya makara kusan me ba dole an yi rande mu yarka za ga mu cike cike ya tsiya ba a yi kuma aka an yi rande mu yarka to cike ya tsiya za a yi dole a ce ya gida dole ya tsiya shi ta zaka san gairi bai ce ya kawo da mulkin mulkin jin kasa shi zai ya gashi ba mutum ke da duk yana gima ko ba na ba dole ka kenan shi kenan kai tsawa da aukar hannu ka yi ɗa'a kana so ko ka yi dole to sama da ƙasa sun ce a sai na tsarki mun amsa kira ya Allah mun zo muna masu biyayya gare ka Allah sa masu kushi biyayya cikin da'a Allah kai mu godiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة